أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شيخ يدرينا بهذا المحضر ولتعطشه بنظرة تأتينا بالظفر الحمد لله yau muna laraba kenan 25 ga watan zurkaida hijira ta 1444 wanda ya daidai da 14 ga watan 6 miladiya ta 2023 da za mu ci gaba da karatun tafsiri mai suna firiya da tafsir na maulama shagul islam wa sa'adatul anam alhaji ibrahim yasir illata an yawa za mu tashi daga gaurin ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم وبسدهم عن سبيل الله كثيرا وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما الله تبارك وتعالى فبظلم من الذين هادوا بسبب الظلم saboda dalilin wani zalunci min allazina hadu humul yahudu na waɗanda suke Yahudawa wanda suka aikata haramna alaihim tayyibatin hillat lahum muka haramta musu wa'ansu daɗaɗan abubuwa waɗanda da hillat lahum an halitta su a gare su hiya allati fi qawlihi haramna kullu zufur shi wace ita ce ana nuni ne zuwa abin da aka aya ta wadi tan cikin wutar anam wa allazina hadu haramna kullu zufur أمي البقري ولا غنمي حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حمل زور أو الحياة أو ما اختلط به أعظم وأن آيونا تكي بياني أهرم تامسو بكم ما أبوتين زفر كنن هل زوا كرشايا الآية دي اليهود ارتكبوا المحرمات su Yahuda sun aikata ababen da aka haramta shi suka aikata su fa harrama Allahu alaihim tayyibatin uhillat lahum sai Allah ya haramta musu wasu dadadan abubuwa waɗanda da an halatta musu wani abubuwan da haza shi wace saboda wanda ne na alamu annarci kabal mahzura ce cewa aikata ababen da aka haramta yujibu hirmanat tayyibat wannan yana wajibta haramtuwan daɗaɗa abubuwa in mutum na aikata ababe waɗanda suke haramun shikenan ba sai an yi lahira ba tun daga nan Allah zai jarrabu mutum ya haramta mai wasu abubuwa da suke daɗaɗa masu marasa kyau Allah ce kakai sai ka je kai to bari a hana ma masu daɗi wa'ansu ciyuka Allah zai ɗora ma mutum yana ji yana gani abu mai daɗin ba ya ce ba saboda shi ya ci abin da Allah ce kai ya ci wannan kenan sai Allah ya haramta mutum daɗaɗa daga wasu abubuwa minal halali na daga abubuwan da suke to wannan kenan lihaza نعلم أن ارتكاب المحظورات يجب حرمان الطيبات وتعاطي الطيبات من الحلال يمنع المناجاة ما مناجاة الله تبارك وتعالى sannan kutsawa cikin cin abubuwan da suke ma sun halitta shi ma yawaita abubuwan da suke sun halitta shi ma wuce gona da iri a ciki yamna ul munajat Allah tabaraka ta'ala yana hana samun ganawa mai daɗin nan da Allah tabaraka ta'ala ganawa da Allah yin asiri da Allah malam ko da abinci ne ka tsaya dai in kana cika ciki sosai a sai gani ai anya mutum ya cika cikin shi ya kasa abu sanwa mai kyau ka cika ciki anya ko ka iya tsayawa kai dan hadisi na cewa al-muna al-musalli yunaji rabbahu shi mai sallah yana gana ne da ubangijin shi to haka mutum in ya cika cikin shi in nan da dare sai ga yana gana ma in ya fara ma sai sai ya kasa to shine zai shauke cewa haka abin da ke halal kin ma mutum ya kutsa cikin cin shi yana hana mutum ganawa da Allah a izan labudda min zuhudi fil fil harami sai ce kenan ba makawa daga gudun abin da yake haramun ne makafata an yamna aka min al halal tayyib saboda kai ya hana maka abin da yake halal kuma tsarkaka koko dadada wala budda min zuhudi fil halali haka ne shi ma halal din dole mutum sai ya rika gudun shi li Allah la Allah tuhrama al munajata لألا تهرم المناجاة الله تبارك وتعالى saboda ka haram ta maka shi ma ganawa da Allah tabaraka wataala amma kamar da wadi shi halakakin ma ka amshe shi ne ka wuce gona da iri in ba ka ba shi yana wadi cikin yaban shi Ibrahim a cikin yaban manzo Allah sallallahu alaihi cewa walam yatawarra an halalin walau halal manzo Allah sallallahu baya kyaman halal ko da ma ya dadi azumuwa yana sha sallallahu alaihi wasallam to amma ka ce misali ka samu zumuwa ka ce kai shikenan sai kaga abin nan sai ka matsa to sai sai ai ma wani abu wanda kuma ba baka ji daɗin shi karshe ba wa bi saddihim an sabilillahi kasira kuma saboda taushe ne wa bi saddihim nasa kenan saboda kuma taushe mutane da suke har yau su da yahuda ana zana ayyukan da suka rika yi marasa kyau kuma da abubuwan da ya biyo baya da taushe mutane da suka rika yi an sabilillahi daga barin tafarkin Allah dinihi ma'ana daga barin addininsa saddan saddan kasiran taushewa mai yawa kuwa wa akhzimin riba da kuma ɗaukar riba da suka rike suna cin riba wa kannu anhu alhali kuwa an hane su daga cin riba fi taurati a cikin littafin at-taura wa aklimu amwalin nas bil batil haka nan da cin dukiyoyin mutanen da suke bil batili ba ta hanya mai kyau ba kullu hadhihi duka wa'annan irtikabuha sun aikata shi wannan munanan ayyukan duka yahuda sun aikata shi fa hada saboda wannan ne harrama Allahu alaihim at-tayyibati min ar-rizqi Allah ya haramta musu daɗaɗa daga arziki wa tana lilke fi na minmu azaba na lima kun ba shi kenan ba Allah ya ce mun yi wa wanda suke kafirai daga cikin su tanadin azaba mai radadi muliman huwan nan wato mai saka radadi shine ita ce huta jumlatul kaba'ir malam shi islam wa sa'atul alam alhaji ibrahim ya sallallahu alaihi yace jumlatul kaba'iri baki dai tarin manya-manyan zunubai kaba'ira tansha'u min salasati ashiya suna ɗaukan matsiri ne mala suna farawa asalinsu daga abubuwa ne guda uku na farko ittiba'ul hawa bin son zuciya wala tattabi'ul hawa fa yudillaka an sabilillah Allah tabaraka ta'ala yake cewa karka bin son zuciya sai ya batar da kai daga barin tafarkin Allah madaidaici الضلالة والبدعة والتفسخ والتكبر كل هذه الكبائر tun sha'u min ittiba'il hawa sai wace da bata a yana mun an ce in ka bi son zuciya Allah tabaraka wataala ce sai ya batar da kai daga barin tabarkin shi bari da shi to bata ya samu kenan da bata da wata bid'a bid'a abinda kawai ba a ji ba a ji ba gani ba ka kirkire shi hakan nan to son zuciya ne kawai nan dan wake tambaya ta wai wanda mutum ne ya tashi yin sallah sallah asuba ba raka biyu ce ba ya samu raka guda raka da zai ciko ta biyu maimakon ya ciko ta kamar yadda ake yi ya daga murya wai da gangan kawai sai yi ta asirce saboda shi yana da abin gyara sai sai ya kabli a ga sallar shi tana yi wannan sallar shi ta ga me ya kawo ya kirkiro na abin shi na cewa bida abin da ba a ji a gani ba a gani ba ba haka annabi sallallahu ya koya ba kai ka kirkira to kamar da maki sallallahu alaihi duk wanda yayi farar da wani abu man adda su bi aure ne haza ma laysa minhu fa waraddu duk wanda ya faru wani abu a cikin lamarin mu wannan shine addini abinda baya cikin shi to shi abin mayarwa ne shine cewa bid'a baya cikin addini kwata kwata kai kake kira saboda san zuciya kawai san zuciya shine wannan to wannan shine bid'a wa tafassuhu da kuma warware igiya ta bin Allah mutum ya ji rika shi ma aikata abin da ya ga dama duka san zuciya ke kawo wannan kawai ya sha abin da ya haramta ya kalli abin da yake so ya tafassuhi ne kawai ka mutsi mutum ya saki idanun shi abin da aka ce mai kar ya kalla shi sai ya kalla to wannan duka wa takabbur da girman kai kullu hazihi duka wayannan kullu hazihi duka ba duka wannan manyan zunuban tanshau suna samun suna faruwa ne min tibal hawa daga bisan zuciya fa tibal hawa awwalan na farko shine san zuciya wa hubbud dunya sanin sannan san duniya shine abu na biyu cikin abubuwan nan guda uku hubbud dunya rasu kullu khatiyatin kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam sai yace manzo Allah kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace san duniya shine kan duwani aiki mara kyau duwani kuskure gaban shi kan abu na gaba shine san san duniya kamar san duniya shine shugaban duk wani aiki na kuskure in dai ana kusan duniya to dai sai sai sanya ka dukka aikata abubuwa da wanda marasa kyau da hubbi duniya yaqtulu insanu nafsa da san duniya ne yake sanya mutum kaga yana kashe rai wai wani mulki ne yake so saboda ya mallaki mutane yanzu shi duk abin da za a yi in ma a kashe rayukan mutane sai shirye suke kaga duka wannan ko ko ga wani nan wanda suke takara da shi ko ga wani wanda ke son wani abu saboda ya tsare ma wani abu na duniya shi ma sai ka rika neman da za a iya bar duniya da san duniya ake kashe kai wa ya kullu riba kuma mutum saboda san duniya ne mutum ke cin riba to dan ka tara ya kulu amwalan nasi bil batil mutum yana cin dukiyoyin mutane ba da gaskiya ba wa ya kulu amwalan yatama mutum yana cin dukiyoyin marayu duk saboda saboda saboda san duniya wa yuqsimu billahi billahi al yamin daga mus saboda san duniya mutum ke rantsuwa da Allah rantsuwa ta ƙarya ai ta ce mata al-gamus lalla tugumi su sahiba fi finnar rantsuwa wadda take durmiyar da ma'abucinta a cikin wuta kawai ka san abin nan ba gaskiya bane ka rantsa mai kasuwa ce mutum yake don saboda a tara mai dukiya dai ya ci riba dai yadda da kima ya yi rantsuwa ce wallahi kaza na sai shi ya sani tabbas ba ka ne sai abu ba to wannan duka na'am na'am ba sani ne نعم نعم نعم نعم ايه نعم نعم نعم نعم نعم ايه كم الشيء اللي اصلا بعتقد شاف ايه نعم الا نعم نعم ايه نعم ثم كان كلمة لا نعم ايه قلت نعم لا نعم نعم سبحان الله شو انا ولا ايه ايه نعم san duniya ke ya kuma wannan misali ne abin da ke faruwa ne kwarai ku kuma abubuwan da suke faruwa gani misalin nan wanda ba da kiɗa mana wani mutane ne kamar ana kamar wasan kwaikwayo ne amma abu diwa wasu fuskar rayuwar da ake faruwa ne da mutane wasu wasu abun ma ne da aka yi suke ake wasan kwaikwayo da shi amma takara da mutane guda biyu suke to gudan dole sai ya kawo shaida shaida shi abinda ake so ga shaida nan abinda ba a shi ba gani bane ba wani yazo ya yi shaida aka ce za a bashi miliyan 20 ya ce aka bashi kudin nan zai shaida sai ya rantsuwa da suka kariya da alqurani ba aka ji aka aka yi rantsuwa da wani ya rantsuwa akan kariya aka bashi miliyan 20 ya tayi ya kai ma'aikacin banki ya ajiye shi a shi yau yau daga mai kwanta ba abu ajiye akwai kawai aka da yawa wai mai wannan ya bar garin ya karan da ma ya bar kasa ya bace ne shi da asuba ya bar ne duka abin wannan san duniya ne kuma ita duniya dama haka Allah ya ce a cikin hadisi kursi na cewa ati ibi a man yuridu ki ne so aka dumi man yuridi aka kama kala kamar Allah tabaraka ta yi ma duniya wai yace ki wahalatar da wanda ke son ki duk wanda ke bin ki ki wahalatar da shi kuma ki hidimta ma ne wanda ke dina wanda ya sanya duniya gaba duniya yake so to karshen ce raban shi irin wannan ne kawai wahala ce zai shaga shi karshen ta kawai ya sha wahala banza ka ce ma wannan ya an tara mai dukiya na ai ba lalle bane shi abin da raban ka shine kawai zaka ci sai zai tayi ya bar wannan dukiyar to Allah kiyaye duk san duniya shine shine shine abin da ake wani amma wanda Allah ya sanya ba duniya ya sa gaba wanda yake hidimta ma Allah kuma to shi zai sanya wa duniyan ta dawo ya amfana da duniyar ta amfane shi wanda ba duniya ya sa gaba wannan haka ne Allah ya yi ma duniyan kuma haka abin yake taya a ni wani shi Islam an ce akwai wani beci cikin warkon jiwa yana cewa inda ke cewa wata shi bunai warkihi wata niluhu rashadan fala yulfa ubai da zakharush wata shi bunai warkihi wata niluhu an ce wannan ya faɗe shi ne a cikin alhaji abdullahi in ya sarari lata anu tun yana karami yake wani ike da wani irin ciwon hannu ne yake damun shi kamar ran shi zai fita mahaifin shi ta tallabo shi ta kawo shi shi ga abin da ke damun shi shi kullum yana cikin yawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin yaban da yake cewa wata shibu ne yuqihi wa tuniluhu rashada Allah ka warkar da dan dan nan nawa a tushi warqihi kuma ka wanzar da shi kai ya mutu ka bashi Allah sai da ya shekarun da ya wuce shekarun shehu shehu ya shekara 75 kama haka shi sai da ya shekara 80 da wani abu warqi wa tuniluhu rashada kuma Allah ka bashi shirya da yi rufa ubaidar zakari ka a same shi ma'abucin kawa ne ta duniya ma'ana kar ya zama shi mai bauta ma duniya shi ko duk wanda ke ba duniya ke bauta mai ba in bai bauta ma duniya mu sai bauta ma Allah ko to duniya za ta dawo ta bauta mai sai da duniya ta dawo ta bauta mai hidimar da yake kusan ba da wuya a samu cikin almajiran shehu wanda suke ma shehu irin wannan hidimar akwai mu yake za cikin khadamani khidmatal waziri cikin kunakiri yana faɗi irin yadda shi abdullahi yake mai hidima irin ta minista wanda ake minista ne wanda zai wannan hidima irin wannan hidima yake shanu yake yake garken shanu yake ake tura lokacin mulki abubuwa da yawa sai da yake ya mallaki sha me yake ce mai wannan jirgin ruwa bato babba yawa jirgin ruwa babba wannan na gashi kasuku a ce jirgin ruwa irin wannan manyan sai mai rikice mai kuɗi saboda shi Allah ya an mai addu'a ta yi watsi da duniya ya yi watsi da duniya duniya ta zo ta bauta ne to yana cikin abin da ake duk mun kai tafi duniya kawai ba mutum ba raban shi sai wahala su yahuda wannan ana cewa yanzu duk yanda ake ganin su suke mallake da duniya abin da ka ga su ka kaskantattu ko kayan da suke sanyawa abin da suke kawai gasu nan ba su da alama ta saboda su duniya suke suke bi to Allah ya ki ga mai hidimta ma duniya sai duniya ta bashi wahala mutane ga sunan masu suna duniya kwanan kirki mutum bai suna in ka gasa ga talaka sun suna marmarin irin wannan rayuwar ta talaka ya kul amwalin nas bil batil wa yakul amwal yatama wa yuqsimu billahi al yamin ga musa wa adil muslimin duk saboda duniya sai ga mutum yana yana kin yana kiyayya yana adawa da musulmi wa yabgidum yana kin su wa yasudu yana musu hasara wa yatakabbaru alaihim yana girman kai a kansu wa yagtabuhum har yake yana yi da musulmi duk saboda duniya wa yas'a bin namimati bainahum ya riga kai da kawo da annamimanci tsakanin mutane saboda ni abin da za a bashi kawai abin da ya samu wajen wannan abin na duniya sai ya ce ya dama wannan magana wannan ya dauki wannan magana wannan don abin da ya samu na duniya duka wannan aiki ne saboda son duniya kullu haza duka wannan wala nihayata lika ba da shi ya ce ko kaba'ir manya manyan zunubai ba karshe suke da ba suna da yawa man sha'uhu duka wannan hubbud duniya muharishi shine son duniya wa salisu abu na uku ru'yatu si wallahi tabaraka ta'ala ganin wani Allah tabaraka ta'ala ganin wani Allah tabaraka ta'ala shi wanda ke ganin wani Allah mutane in kana ganin mutane wai har sun isa wato sai ta kana yin tsoron mutane ko kana kwaɗayin wani abu wajen mutane saboda ni wai kana ganin su ke yi amma wace yi hakikari ba Allah ba in mutum ka san Allah Allah kake gani to ina ruwanka da mutane za ka yi tsoron mutane ne za ka yi kwaɗin abin da ke hannun mutane to duk babu wannan babu shi amma mutum shi ma in mutum ya ce mutanen zai rika gani to shi ma yana cikin abu na uku wanda suke su ne asalin duk matsaloli da zunubai shine shi ya ce ru'yatu ghayrillahi tumilu insana ala hubbi riyasati ganin wani Allah yana sa mutum yana ɗauka mutum zuwa san shugabanci وهبر يا تتشيكو سان شوغبانتي هو الكعبة التي يطوف بها جميع الشرور شو يتش يتش كعبة وندا باكي دين شرركا سكي دوافي كوي ديتا دورا ديتا san shugabanci duk wani sharrika wai suna nan kewaye da san shugabanci ittiba'ul hawa wa hubbu dunya wa ru'yatu ghayrillahi bin san zuciya da san duniya da ganin wani Allah hazi salasa wa'annan abubuwan guda uku man sha'u man sha'u jumlatil kaba'ir shine maharin baki ɗaya manya manyan zunubi qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mutane Allah tabbata gare shi yace yushiku an yanzila shikum ibnu maryam ya kusa da dan maryama annabi isa ya sabka a cikin ku idza ra'aytumuhu fa'rifuhu in kuka ganshi to kusan shi ga yanda yake rajulun marbu'ul qamati mutum ne wanda yake tsakatsaki a tsayi shi ba gajere ba shi ba dogo ba ahmaru ja ne sharuhu ja'dun gashin shi mai a mai kamewa ne mai lankwashewa mai dan tauri ba kamar irin gashin bakaken mutane shi ake ake sifanta da jadu amma shi mai lankwashewa ne da mai tauri shi ba mai farfarfar mai wanda suka irin wanda suka kiroka ka annama yaqturu minhu ma'un kai ka ce ruwa ne suke diga daga daga kanshi ka annahu kharaja min min hammamin kamar ya fito kai ka ce ya fito daga wurin wanka ne isa alayhi salatu wassalam wannan ya wato hadisin da shewa kenan ko ita gaba da cewa shi yasa a tiya da mutane su bata gare shi sayan zulu fi akhir zaman zai sabko zai sabka nan duniya a karshen zamani walaysa fi hadhihi tafdiluhu ala rasul sallallahu alaihi wasallam amma cikin wannan cewa yana sabkowa a karshen zamani babu fifita shi akan manzo Allah tiya da mutane Allah sabata gare shi a'a fa inna mal wilayatul muhammadiyatu bada'at ko budi'at binabi wa huwa adam wa satukhtamuhu binabi wa huwa isa alayhi salatu wasalam kawai da yanda abun yake ita walitaka an haro ta ne da annabi adam alayhi salam kuma za a cika ta da annabi isa sai ya da mutala tabbata gare shi na'am ce ce na'am yujadu khatmu khatmun amun wa khasun ana samun tikamaki wanda yake ami da kuma khasi ke bantace baina hazainil khatamain tsakanin waɗannan a tukamakin guda biyu tsakanin waɗannan tukamakin guda biyu akwai tukamaki wanda ke ami akwai kasi idza ta wafa isa in annabi isa ya yi wafati sawfa yudfanu inda qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin za a binne shi a wajen kabarin manzo Allah tsiya da mutala sabata gare shi wa abi bakari wa umara wa ra'a umar da wato wajen kabarin sayyidina bakar da sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhuma kuma bayan sayyidina Umar dan da mun kabarin da kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kabarin sayyidina Abubakar sai kabarin sayyidina Umar to aka ce daga nan kuma bayan sayyidina Umar za a zo nan za a yin kabarin Annabi Isa fa fa fa yakhruju Abu Bakar wa Umar yawm al-qiyamah bayna Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Isa Rasulullah sai sayyidina Abubakar da sayyidina Umar su tashi su fito ran tashin kiyama tsakanin annabi Muhammadu ma manzo Allah tsaya da mutane tabbata gare shi da annabi Isa shi ma manzo Allah bai da anna Isa idza nazala akhiran akhir akhiran la yati bi sifatihi nabiyan tare da cewa shi annabi Isa in ya zo a ƙarshen zamani ba zai zo da sifan shi ta annabi ba a'a yati waliyan zai zo yana waliyi ne wahidan miyar ummati fakat ɗaya ne daga cikin al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya hukumi bi shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam zai hukunci da shari'a annabi muhammadu sai da mutu Allah tabbata gare shi la yati bi sifatihi nabiyan ba zai zo ba zai zo da sifar shi ta annabi ba bal bari dai yati waliyan zai zo yana wali laysa lahu istiqlalun bai da cin gashin kai shi wanda yake cin gashin kai shi annabi annabi mustaqil wal wali tabi'un shi annabi mustaqilli ne mai cin gashin kai shine shi ko wali tabi'un mabiyi ne wa huwa idza jaa akhir az-zaman yakunu waliyan tabi'an shi in yazo a ƙarshen zamani zai kasance a wali ne mabiyi la nabiyyan mustaqillan ba annabi ba mai cin gashin kashi fa yusharu abubakarin wa umar bayna nabiyyin sai a tadar da sayyidina abubakar da sayyidina umar tsakanin annabi guda biyu haza min mazayahuma wannan yana daga cikin darajojin su su biyun na sayyidina abubakar da sayyidina umar amma saboda ko ina Allah ya fifita mutum sai an samu wa'ansu wanda su ta adawa su ta mai hasara dan su ƙara mai matsayi har yanzu akwai waɗanda suke ganin suke ce musu suke ce musu ma gunkina ba abinda ba ina musu har yanzu akwai masu musu sharri masu zagin su masu irin abu Allah mana sai ah fa muzulmi allazina hadu saboda dalilin zalunci na wanda Yahuda suka yi haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum muka haramta musu da hada abubuwa wanda aka halitta musu wa bisaddi ma sabila kasira da kuma taushewa da suke akan barin tabarkin Allah taushewa mai yawa wa asazimun riba da kuma cin riba da suke wa qannu anhu alhalik wa an hana su daga cin riban shi taurata a cikin littafin at-taura wa aklihim amwal nas bil batil da kuma cin dukiyoyin da mutanen da suke ba da gaskiya ba birrusha da rashawa suna cin dukiyoyin mutane ta rashawa karban cin hanci fil hukumi a cikin hukunci wa tana lil kafirin min azabin alima hakan nan muka yi wa kafirai tanadi daga cikin su mun musu tanadin azaba mai raddi mu'liman mai raddi lakin rasikuna
لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سيؤتيهم أجرا عظيما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما لكن الراسخون في العلم سيدي الراسخون wanda suke tabbatattu fi ilmi a cikin a cikin ilimi ai lakin lil istidrak an ce ga irin da suke Yahudawa sai dai daga cikin su wa'anda suke arrasikhuna ne tabbatattu ne a cikin ilimi ka Abdullahi ibn Salam tabkar Abdullahi ibn Salam radiyallahu anhu wal mu'minuna da kuma mu'minai al muhajiruna wal ansar wanda suke muhajirai da ansaru daga cikin su yu'minuna bima unzila ilayka su wa'annan suna ba da gaskiya da abin da aka saukar zuwa gare ka wa ma unzila min qablika da aka abin da aka saukar gabanin ka min kutubi na daga littattafai ar-rusukhu fil ilmi tabbata a cikin ilimin nan huwa allazi yanfa'u shine ilimi wanda yake amfana wanda ke amfana ma abutun shi wa man qara al ilma amma duk wanda ya karanta ilimi wa lam yajid fahaman bai samu fahimta ba wala nuran bai samu haske ba ya kudu ya laki wanda zai jagorance shi ya kai shi zuwa gaskiya ya kunu kamisi limari yamin asfara to wannan mutum zai kasance tamakar jaki ne wanda yake doke da littattafai jaki yana doke da littattafai fa ulama taurati su malama a taura kulluhum qara'u taurata dukanin ta dukanin su sun karanta a taura wa mafiya da abin da ke cikin ta wa abdullahi ibn salam shi ko abdullahi dan salam qara'a taurata shi ma karanta a taura wa fahima sai ya fahimta wara suka ko rasaka fi fi ilmu sai ilmi ya tabbata a cikin shi inda ma qabala annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya huskanci manzo Allah annabi sai ya da mutane tabbata gare shi na daga bi shahadata ne ko sai aka sai aka ji yana sai aka ji yana hadin kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yana hadi qala sai ce ma haza bi wajhi kazzabi da ya ga manzo Allah sai ce wannan ba huskan makaryaci bace ba ba ta yi a ce wannan wannan yana karya wakala kuma sai ce lamma ra'aituhu da na ganshi wallahi wajadtuni a'rifuhu ashadda min ma'rifati libni sai na same shi wallahi yace na hi sanin shi da dan dan ciki na kama qala alquran kamar da alquran yace alquran yace yana cewa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum ko wa hadha li rasul li rasul abdullah ibn salam shi wannan saboda tabbatan abdullah ibn salam a cikin ilimi ne wal yahudu allazina qara'u su yahuda wanda sun karanta su ma wala mai fahimu amma ba su fahimta ba wajadu ma'an nususi wa jamidu suka daskare tare da nasoshi ga sunan ga nasoshi gaban su amma ba fahimta tujubu an rasulullah sallallahu wannan sai aka samu su shamaki da ganin daga barin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lamar au da suka ganshi ma arfu ba san shi ba bal kafiru bi bar ma dai kawai kafirta suka yi da shi wal muqimina salata da kuma su ko wanda suke suna tsaye da sallah kamar Allah tabaraka wataala ya ce amdahu allazina yuqimuna salata ina yaban waɗanda suke tsaye da sallah as-salatu afdalu mashru'in ita sallah shi ita ce mafificin abin da aka shar'anta afdalu ma faradallahu ala hadhihi al-umma wa ala al-umam qabliha ita sallah ita ce mafificin abin da Allah ya farlanta a bisa wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma a bisa shine mafificin abin da aka farlanta a bisa al'ummatai wanda suka zo gabaninta يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من زال جار متى الله ثبت على شيء انا cewa man hafaza ala salawat al khams duk wanda ya kiyaye afsa sallolin nan guda biyar haisu kana duk inda ya kasance wa aina ma kana kuma da duk kowane lokaci kuma da ko ina ya kasance kana taja to kana tajawaza ala sirati kallami li bariki wannan mutumin zai kasance zai ketare sirati tamkar walkiya mai walƙa wa dakhala jannata ma as-sabiqin kuma ya shiga aljanna tare da wa'anda suke rigage wanda za su shiga na harko was-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabuna wa lahu kullu yawmin ma dama muhafizan alaiha to harisu min Allah wato lahu kenan kullu yawmin harisu min Allah ko ko ta rana zai kasance yana da wani mai tsari yana tsare shi wannan mai tsarin daga Allah ne matukar mutumin ya dawo yana mai kiyayewa akan ta wannan sallolin guda biyar walahu kullu yawmi ajr shahidin kuma ko ta rana zai kasance yana da ladan shahidi ba gaban za ba wanda Allah ya sanya mutum wani bawan Allah a ce yana matashi ya taso da da salahi mutumin kirki ne yana bauta ma Allah gashi nan ya zama walihin Allah sali to bai jima ba sai ya rasu wani da ya zo wanda bai kai shi ba bayan shi ya zo ya jima yana musulmi yana kiyaye waɗannan abubuwan na na musulunci amma Allah ba shi tsaware ya ka je lahira sai ka samu wannan wanda ya jima ya ma wancan yaron fintin kau ba duk kuma saboda albarkar rayuwa ya yi ta kullum ba ganin kullum yana samun lada shahidi kullum ana ba shi lada shahidi to wanda ake shekara talatin ya bar duniya wannan ya shekara saba'in to yaushe wancan wanda zai kama wannan to Allah mana a dogon dogon rayuwa a cikin addini akan shari'a fa da haza madaha almuqimin saboda haka Allah ya yabi masu almuqimin salata masu tsaye da sallah wal mu'minuna wal mu'tuna zakata kuma da masu bayar da zakka idza zukirat salatu wa hiya akbaru ibadatil badani qarana ghaliban biz zakati in aka ambaci sallah wadda ita ce mafi girman ibadoji na jiki to sai a gwama ta sai a hada ta mafi shirin ya lokacin kadi ba cikin qur'ani sai a hada ta da zakka lianna akbaru ibadatil mali domin ita zakka ita ce mafi girman ibada kuma ta dukiya wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir da wanda suka bada gaskiya da Allah da ranar karshe ulaika sanuti ma'ajran azima waɗannan waɗancanan kasannu za mu ba su lada da suke mai girma huwa aljanna wadda ita ce aljanna na'am inna auhayna inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di fa auhayna ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbad wa isa wa ayyuba wa yunus wa haruna wa sulaiman wa atayna dawuda zabura
rasulan ko
warsulan karkasa sana'a warsulan karkasa sana'a ma alayka min qablu akwai karkon warsulan
warsulan karkasa sana'a ma alayka min qablu warsulan lam naqasuhu ma alayk wa kallama Allah Musa taklima kace warsulan karkasa sana'a babu karkon warsulan karkasa sana'a akwai karkin diwari ورسولنا لك ورسولنا نقسم عليك ورسولنا نقسم عليك نبي نبي سبع تركته نعم يعني هو القرآن
ورسولنا قال كتبنا
أك أجد أقوم والقرآن إنا أوهينا أقوم إنا أوهينا إليك كما أوهينا إلى نوح والنبيين من بعدي أوهينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط و وعيسى وعيسى وأيوب وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتنا داود زبورا ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسولا مبشرين ومنذرين لأن بأمرك نبغون تونا إذا كي آية ورسولا
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما نعم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك lalle mu ne muka yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa annabi nu da annabawa bayan shi wa kama awhayna ila ibrahim kuma kamar yadda muka yi wahayi zuwa annabi ibrahim wa isma'ila da annabi isma'ila wa ishaqa da ishaqa ibnai ɗayan shi guda biyu shi annabi ibrahim ɗayan shi ne guda biyu isma'il da ishaqa wa yaquba ibnu ishaqa da kuma yaqub shi dan ishaqa wal asbadi da al asbadu auladuhu ƴaƴan annabi yaqub wa isa da annabi isa wa ayyuba da annabi ayyuba wa yunusa da annabi yunusa wa haruna wa suleiman da annabi harun da annabi suleiman wa ataina abahu dauda sannan muka baiwa ma'aifin annabi suleiman shine dauda zabura muka bashi zabura littafin zabura ismul kitabi zabura kin sunan littafin ne al-mu'ta wanda aka bayar bi ma'ana mazburan ai maktuban ana nin da zabura mazburan abin rubuta ana nin maktuban abin rubuta shi ake cewa mazbur nazala ala dauda mi'atun wa khamsuna sura an sabkar da sura 150 ga annabi dauda wa kana dauda idza qara'a zabura shi annabi dauda ya kasance in ya tashi in yana karanta zabura ijtama'at tuyuru tsuntsaye sai su haɗu wa azallatu bi ajnihatiha ismai inwa da hukahukensu wa hushiratul wuhushu hawlahu sai a tarar da har namun daji dabara da shi kulluhum yunsituna li husni sauti dukkaninsu suna yin shiru saboda dadin muryar da Allah ya bashi hatta waqa minhu ma waqa har sai da abin da ya abku da gare shi ya abku wa huwa tazwiji tazwijihi bi zawjati uriya shine abin da ya abku nan arman matan wazirin nan nashi uriya da yayi ko komanda daga cikin komandodin yakin shi walam yantazir al-amra min jibril bai tsaya ya dakaci umarni ba daga da malaika jibril tazawwaja ya yayi arme ne qabla an yati al-iznu min al-hadrati fakat tun gabanin izini ya zo mai daga hadara kawai abin lahin da yake izini ne bai zo mai ba kawai ya arman hada huwa sahihu fi zambi dawud wannan shine abin da ya inganta daga cikin zunubin laifin da ake gani annabi dauda ya yi su daman dai da ake cewa sayi'atu hasanatul abrar sayi'atul muqarrabina shi kyakkyawan aiki na bayan Allah na gari to mummuna ne a wajen bayan Allah su ne suke makusanta kuma na Allah yanzu su dai arme yana zama lahi arme kawai dan ka arme ke zama lahi ai ka ga mutum arme abin abin kirki ma ne kai arme ka samu daraja to amma shi saboda bai daga ci izini ba daga alara wanda su koyi sai da izini suke yi shine zai hinna shi to da me me ku bayan haka a tara wala me hadur wala me hadur ma hudu yuru wala hushu wala hushu sai ya karanta zabura na tashi da ya karanta sai ga tsuntsaye ba su zo ba wannan dabbobi da suka saba zuwa su ma ba su zo ba fa shaka ila Allah sai ya kai koken wannan zuwa ga Allah fa qala lahu sai Allah tabaraka wa ta'ala ce mai tilka unsul ibada wannan taruwar da tsuntsaye suke da dabbobi shine ɗebe kewa na ibada wa hadhihi washatul mukhalafa wannan kuma rishin zuwan nasu shine kewan ta saban Allah ko kuko ta sabawa saboda yanzu kai sabo shi ko mi kamar ishara ce shi in ka bi Allah zaka samu wani ɗebe kewa ta musamman akwai wata nutsuwa wani abu alheri masu yawa da za su same ka kuma in ka saba Allah kuma akwai shi ma saban saban wannan abin da ke saba ma wannan rishin nutsuwan da kewa za ta samu kana cikin mutane kamar kana kamar kamar kamar kamar kana cikin daji babaka sai annabi da ya kuka wa taba ila Allah ya tuwo zuwa ga Allah hatta gafara Allah lahu zalika har Allah ya gafarta mai wannan kama sai ya tifi zuwa sari kamar yanda zai zo a sanin zai zo a cikin suratul sad wa kana abu musa al-ashari hasana sauti sahabin manzo Allah sallallahu alaihi suna Abu Musa al-Ashari ya kasance mai kyawun mai dadin sauti ne fi qira'atul Qur'ani cikin yana karatun al-Qur'ani fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman sai manzo Allah ya da mutu Allah tabbata gare shi ce mai wata rana law ra'aita ni wa ana astami li qira'atika ya Abu Musa ya Abu Musa al-Ashari ina ce ma ka gani lokacin ne nake saurari nake jin karatunka kala la alimta an la wato manzo Allah sallallahu ya zo shigewa ne shi da yana tare da uwar mu na Aisha ta wajen gidan abu musa al'ashari sai ya musa al'ashari yana sallah yana karatun alkur'ani karatu mai daɗi ya dakata shi da uwar mu na aisha radiyallahu anhu an ana sai suka dan sa suka shiwari karatun shi shi yanda sai yake ce ma abu musa al'ashari inda ka gani ni ina sa yana sauraron karatun ka sai abu musa al'ashari ya ce law alimtu annaka tasma'u ya rasulullahi la habbartahu laka tazira ya ma Allah da na san kana saware ai da na tsaya na kawata ma da shi kawatawa da na kawata wa karatun nan sosai sosai ya kullu rasul sallallahu alaihi wasallam ma kyala tsara mata Allah tabbata gare shi cewa ma sami'tu barbatan wala udan wala mizmaran ahsan min tilawati abi musa al-ash'ari yace ban taba jin wani abu na cewa barbat ba duk kayan kada kada ne irin kama wani gurmi wala udan ko shi ma dai dai yankin kamar munan da ce akwai gurmi akwai molo to ire-iren wani abubuwan ne wala mizmaran ko ta sarewa annabi nace ban taba jin irin wannan abun ba masu dadi ahsana min min tilawati abi musa al-ashari mafi kyawo mafi dadi daga karatun alqur'ani na abu musa al-ashari ka annama utiya mizmar min mazamir ali dauda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ka ce an bashi sarewa ce daga cikin sarewuka na na na, na ayin gidan annabi dawuda ala sahaba kana abu musa yusalli bina imaman sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce abu musa al-ashari in lokacin da yake mana sallah yake mana limanci fi salati a cikin sallah ya kasance yana muna limanci a cikin sallah wa tamanna annahu ya qara'u suratul baqarah mu ko muna a lokacin muna gurin ina ma a ce ya karanta sura ta baqara li husni sauti saboda dadin sautin shi wa fi tilawati a cikin karatun alqur'ani ka gani wai liman ka hada ka dogo sura ne ma ake kai kai maza ka tsaya to amma shi saboda dadin karatun shi su so suke ma ina ma a ce shekara ce ya sai an yi da ta haka suke cewa wa kana umar idza ra'ahu yaqulu sai na umar ya kan sun ya gabar shi na cewa ati zakirna rabbana zakirna rabbana zo kawo kawo alqur'ani karantuna mana da ubangijinmu ka tunatar da mu da ubangijinmu fa yatlu qur'ana bi tilawatin hasanatin sai karanta alqur'ani da karatu mai kyau hatta tarika qulubuhum har sai zukatansu ta yi laushi رضي الله تعالى عنه ورسلان قرق سسناهم عليك من قبل وأن دا أكا أنبتا دو أنسو من ذني وأن دا مكا قصة تاما مكا لابر تاما سو min kabaru a gabanin wannan wa rasulan lam yaqsusum alayka da kuma wa'an su manzanni wanda ba su ba mukinsan ta masu ba zakara fi hadhihi al-aya anna Allah ba'atha rusulan wa cikin aya Allah ya ambata cewa ya aiko an su manzanni qassa kisasahum ala rasulullah sallam wanda ya kissanta kissoshin su wa manzo Allah ya da mutu Allah tabbata a gare shi wa ba ta rusulan kuma haka ya aiko an su manzanni lam yaqsusum alai ban wanda da kissanta musu labarin labarin su ba a gare shi da kissanta labarin su a gare shi ba kala jalal wato ɗayan jalal ya hudi wanda suka yi littafin da shehu ke yana karanta tafsiri jalalaini da jalal mahalli da jalal suyudi ne to jalal ya ce ruya annahu ta'ala ba asa samaniya ta'ala fi nabiyin an rawaito cewa Allah ya aiko mala'a annabi dubu takwas arba'atu alafin min bani isra'ila wa arba'atu alafin min sa'irin nas dubu hudu daga daga dukansu daga jikokin annabi yaqub ne ba su sune bani isra'ila dubu hudu kuma daga sauran mutane قاله في سورة غافر يا هدونا أتكن سورة غافر وقد تبرع سيودي من هذا القول أما شي إمام سيودي جلال الدين سيودي يا كبتر قولنا مغنم لضعفه وواني سبودا رون ونن حديث kenan wanda aka ya rawaito da kuma raunin shi ne hazihi riwayatun da'ifa wannan riwaya ce mai rauni jiddan sosai فلهذا سبب أن تبرع المفسر من نسبتها إليه من تفسير شين جلال الدين سيودي يكو بترجع دنجن تاتا زوا غريشي ونسبها liqa'iliha alladhi huwa jalal al-mahalli sai nisabta ta zuwa ga wanda ya fada shine jalal al-mahalli ba shi jalal bin suyudi ba wal mashhur anna allaha ba'atha min al-anbiya'i alfun kaqat abinda ya shahara cewa abinda ya shahara dai cewa Allah ya aiko manzanni dubu so kaqat maluman masana hisabi sai mutum ya dage kafin hisabi malaya ne kaqat wai kaqat wa'annan harfan me suka kumsa kafun ishirin ne ƙa ɗari dalin hudu nawa kenan dalin hudu eh ɗari da ɗari da ishirin da hudu shine ce abin da ya shahara cewa an aiko annabawa dubu so ɗari da ishirin da hudu kenan nawa kenan dubu so ɗari da ishirin da hudu nawa kenan yawwa dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu da wato shine abin da shara mi'atu alfin wa arba'atun wa ishirin alfan shine dubu ɗari da kuma dubu ishirin da hudu nisfuhum min bani isra'ila rabun su daga cikin bani isra'ila ne wa nisfuhum min sa'id nasi kuma rabun nasu daga sauran mutane ne a rusulun minhum wanda suke manzanni daga cikin su salasu mi'atin wa salasu ashar salasu ashar ɗari uku da goma sha uku aw arba'at ashara koko da goma sha hudu aw khamsat ashara koko da goma sha biyar al ikhtilaf fi riwayat absa sassaɓa wa riwayi wa qila wani kauli aka ce mi'ata alfin wa arba'atin wa ishirin alf ba dubu ɗari bane ba dubu ɗari biyu ne da dubu ishirin da dubu hudu kullu haza aqwal ulama sai wace duka wannan dai maganganu ne na maluma wa haisu anna Allah ya kulu ta inda Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa rusulan karkasa suna mu alaika wa min qablu rusulan nuqsu mu alaika da manzanni wanda na labarta maka da wanda ban labarta maka ba a akwai wasu manzanni wanda ban wato wanda labarta maka tun gabanin haka da kuma wanda ban ma labarta maka su ba tunda Allah ya huda haka lam na'rif aina ya tadi adun lima rifati adadin ba musamman ta yaya wani mutum zai shiru zuwa sanin adadinsu su da ba amma bada labarinsu ba shi ne shauke ne fihim man qasa Allahu cikin su akwai wanda Allah ya bada labarin shi wa fihim man lam yaqus akwai cikin su wanda Allah ya bada labarin shi ba wal haqu anna Allah tabaraka ta'ala ya abin da ke gaskiya cewa Allah tabaraka ta'ala tajalla bi sa'ir asma'ihi alal anbiya'i Allah ya tajalli da sauran sunayen shi ko da baki ɗayan sunayen shi absa annabawa kullu ismin tajalla fi nabiyin kowane suna ya bayyana ya tajalli a cikin wani annabi kama anna kulla nabiyin tajalla fi wali kama yadda kowane annabi ya yi tajalli a cikin wani wali fa ala hadha absa wannan adadul awliya wa adadul anbiya la ya'rifuhum illa Allah adadin annabawa da adadin waliyai ba wanda ya san su sai Allah لأنهم عدد الأسماء domin su adadin sunayen وكثرة الأسماء shi ko yawan sunaye ta'arifu in kana so ka san shi ko ko yanda ake sanar da shi yawan sunan Allah bi anna kullu zarratin fil wujudi tajalla fi hasmu cewa kowace zarra kowace kwaye zarra a cikin samuwa Allah ya yi tajalli a cikin ta tajalla fi ismu wani suna na Allah ya yi tajalli a cikin ta ghayra allazi tajalla fi al-ukhra wanda ba shine tajalli a cikin wata kwaye zarra ba kowace kwaye zarra suna na musamman ya yi tajalli daga cikin sunan Allah a cikinta wanda bai tajalli cikin wanda bai tajalli cikin yar uwarta ba kamar anna hadarata zati kamar da yana kasancewa hadara ta zatin Allah la nihayata laha ba ta da matuka wala yuhidu biha ahadun kun ba wani mutum ɗaya da zai kewaye ta wa hadaratu sifati kazalika hakan nan hadara ta sifofi hakan nan take fa hadaratul asma'i kazalika hakan nan hadara ta sunaye hakan nan take wai za ta jallata asma'u fil anbiya'i in sunaye na Allah tabaraka wataala suka yi tajalli a cikin annabawa aw tajallat hadaratun nubuwati fil awliya'i ko ko halara ta annabta ta yi tajalli a cikin waliyai baqiyal amru ala ma huwa alayhi to lamarin sai ya wanzu akan yanda yake kenan yanda ba san adadin shi ba sai ba wanda san adadin shi sai Allah wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi wa annabi Musa magana zance wato magana magana ya zo masdari ne na karhuwa magana ko lalle Allah ya zance da annabi Musa zantarwa bila wasidatin ba tare da wasida ba ba tare da intermediate ba tare da me yake cewa kullum wannan wasita tana wannan tana wannan wahala wanda ke tsakani ha eh akwai wasida eh wai aka ce tsakani ne ba wannan da Hausa da wani shiga tsakani ba yan ana da hausa wannan da hausa a ce eh yan tabi yan da hausa kullum ai ba sasanci mai nake kamar da a ce kawai tsakani kamar tsakanin kai da wannan yan tarfarashi shi ne fassarawa kamar tsakanin ka da tsakanin eh wasu da tsakani wani tsakani ke ce amma akwai wani suna da ke eh tsakani ana ce wasu da kawai su kawai shi tsakanin ne amma akwai wani hausa da wai ni ke son tana ba tare da wasu da ba inna Allah tabaraka wa ta'ala kallama Musa Allah tabaraka wa ta'ala yayi ma annabi Musa magana inda Jabal Dur a wurin dutsen Dur Dur Sina fil munajati ba'da ma daraba hijaban min zulmati a cikin munajati gana wadda Allah yake da annabi Musa ba'da ba'da ma daraba hijaban min zulmati bayan Allah ya sa wani hijabi na duhu wara a shitti mi'ati farsakhi bayan farsakhi ɗari shidda malam farsakhi farsakhi ɗaya mil uku shine farsakhi ɗaya shi ko mil kilometer wato meter dubu ɗaya da ɗari shidda da meter tara ne shine mil ɗaya shine mil ɗaya to mil duk farsakhi ɗaya meter mil uku ne to yanzu a ce ma a ce ma di di di falsaki daya di, di mil daya maimakon yanzu a ce metir dubu ne dari shida da tara a ce a metir dubu ne a ce kilometer ɗaya ne kenan to kilometer kenan dari shida su uku kenan ko tunda duk guda ɗaya to ke iya lissafi batajalla bi nurihi sai Allah ya tajalli da haskensa fatana hashayatin sai dukan shedanu suka nisa suka kaurace suka yi nesa wal jinni da aljannu wal wushi da damu da namun daji wa hatta al hasharat kai har kwari har kwari wanda wanda ka sani kowanne ne ya ta kanshi fa sami'a Musa kalamun Allah tabaraka ta'ala sai annabi Musa ya ji zancen Allah tabaraka ta'ala bila harfin ba tare da harafi ba wala sautin ba tare da wata murya ba wala kalimatin ba tare da wata kalima ba wa hadal kalamu wannan magana kala Musa innahu ashaddu alayhi min ar-ru'udi tatawardu alayhi anan Musa an tambaye shi sai yake sifanta yace ya kaji ba kace waya ya kaji magana Allah sai sifanta shi yace danganta da haiba shi magana Allah akwai haiba akwai jalala akwai jamala yace danganta da haiba abin tsoro kwarjini yace kamar yadda ka san aradu ce sai miki ce matar na tsako aradu ce wadda take ta tatawaru take ta gangarwa ba ɗaya ba wai kawai aradu ce take ta zuba alayhi akan shi amma wa alanzu min lazzatil jima'i bi asharati alafi dhuf bangaren dadi kuma yace yafi tarawa da mace so dubu goma linki dubu goma shi ko imamu imamu gazali na cewa a gidan duniya ba abin da yayi tarawa da mace daɗi da abu ne mai wanzuwa musamman lokacin inzali yace ba abin da ya gashe daɗi a cikin duniya inda abu ne mai wanzuwa to shi ko abu ne da zai zo dan lokaci kaɗan wuce to shi wannan shi so linkin wannan dubu goma to abu ne da in Allah ya so mutum ya iya ne ke iya kamar da muke karanta cikin karatun mu wancan karan na ashafa ne muke ce mala'iku ma mala'ika ma mutum bai isa dan adam ya tinkari mala'ika ba to amma su annaba da Allah ya so su tunkare su su karba da gare su Allah ya sa musu istidadi tattali yanda za su iya za su iya haduwa da su za su iya karban sako da gare su to shi ma Allah ya so ya ji zancen Allah amma ba haka ba wannan abu ne wanda yake karhin duk ta halitta wa huwa yasma'u bi kulliyati kuma shi ba wai ta kunne ke ji ba ko ta wani abu da ma'a yana jin magana ne ce bi kulliyati da baki ɗayansa kullu zatihi sarat sam'a dukkan jikin shi ta zama kunne wa yasma'u al-kalama min kulli jihatin kuma yana jin magana ta kowace jiha laysa lahu jihatun bai da wata jiha wala harfin ba harfi wala lugatin babu wata luga ce a larabci ne ko hausa ce ko wani zabaranci ko wani yare ake a wala sauta babu murya babu wata murya ga wannan magana hadha kalamu la wannan shine magana Allah kiya lahu sai aka ce aina Musa to wai lokacin da na Musa yake qala lastu lastu Musa wala ari Musa yace lokacin ni ba ni ne Musa ba ban ma san wani Musa ba waza inda tur wannan abin ne wanda ya abku a wajen turi sina a nan ƙasa idza kanat hadhihi munajatu maqaman rafi'an in wannan munajatin wannan gana da Allah tabaraka taala da annabi Musa ta kasance wani muqami ne madaukaki fal munajatu lati sahibuha tajawaza samawati sab kaga ganawa wanda ma'abucinta ya ketare sammai guda bakwai wal arshi da al arshi wal kursi da al kursi وتجاوز مقام دنا فتدلى فكان قاب أقوسين أو أدنى يوتي مقامنا دنا فتدلى فكان قاب أقوسين أو أدنى إلى مقام أدنى كرزوا wani مقامي wanda yake mafi kusa da haka shi wannan kaba kaje mun mun saba faɗi shi kamar kusa mutane yake fakana kaba kusin abdna ya kasance shine mafi kusanci da baka ake ce ne ko wannan na kibiya baka da tsirkiya wanda ake ɗarmi kibiyan nan wai ya kasance kama haka ake a'a au adana ya ma haka kusanci shi bakan nan da tsirkiya ai sun san abu guda sai da aka dar mata wata take cikin shi amma kace ya haka da kusanci to kenan kamar yadda masu tafsiri masu karatu suke cewa fafa kai kai kokari ka gane fa zalika al maqamu arfa min hadha al maqam kenan ka gane haka wancan makamin wannan makamin na manzo sallam yahi wannan makamin na da Musa rusuna wa'annan manzanni ne arsalna rusuna ma aiko manzanni mubashirina suna ba masu albishir bi sawabi da lada man amana da wato wanda ya ba da gaskiya suna mai albishir da lada wa munzirina suna mai gargadi bil bil iqabi da azaba man kafara suna gargadin duk wanda ya kafarta da azaba wa arsalnahum haka muka aiko su da Allah ya kun lati Allah hujjatun dan saboda ka wata hujja ta kasance wa mutane wai su kawo ma Allah hujja tuqalu wadda za a faɗanta ba da rusuli bayan zuwan manzanni arsalallahu rusula qat'an lil ma'zira Allah ya aiko manzanni ne saboda yanke wani hamzari ta ku ce ba aiko mun ba samma sammahu Allah hujjatan wannan aiko manzannin Allah ya ambace shi da hujja takarruma saboda kawai karamci ne na Allah walaysa li abdin an yajida hujjatan yahtaji biha ala Allah ba ba tayuwa ga wani bawa ya zamo yana da wata hujja da zai kawo wannan hujjar ya kawo ma Allah wannan hujjan bai wannan ba ta yiwa walakin sai dai lamma qata uzrahum da Allah ya yanke uzrin su haisu annahum law lam ya'tihim ar-rusul da dai manzanni ba su zo mutane ba da qalu laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika wa nakuna minal mu'minin da an ji mutane suna cewa dan menene Allah baka aiko mun da manzanni ba ai da ka aiko manzo zuwa gare mu a falan tafiya aya tuka mu bayoyinka wani kuna miyar mumini mu kasance daga cikin wanda suke bada gaskiya saboda gudun wannan ba asallahu hazi hazi rusul asa Allah ta aiko wannan manzanin li qat'i zalika al uzr dan yake wannan uzrin wa huwa allazi sammahu Allah shine ya ambace su li Allah yakun nasi ala la hujja a li Allah yakuna lin nasi ala la hujja Allah ya ambata ka dan kar wata hujja ta kasance abin kawawa ta mutane wa Allah tabaraka taala wa kana Allahu azizan fi mulki Allah ya kasance mabayi na cikin mulkin sa hakiman gwani fi suna cikin sana'arsa a wannan lokaci ya yi da bayanin wannan ayin mun zo karshen ayin amma bayanin ta so sai mu hakuri Allah ya kai mu sati na gaban Allah ya so اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين